ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara tattaruwar mu a wannan majalisin namu mai albarka na karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lahiya ga musulmi a ƙarƙashin wannan littafi mai albarka na sunanu abi dawud yau muna ɗaiɗaiɗai ga watan safar hijira daga makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da shekara miladiya 2025 a wannan shine darasinmu na 41 a cikin kitabu sala kafin mu ci gaba taken karatunmu na yau shine sirru sa'adati husnu zannika billadhi khalaqa alhayata wa qassama alarzaqa wannan baitin idan ka haddace sa ka yi aiki da shi to za ka kasance a cikin rayuwarka a cikin alkhairi malam ya ce sirru sa'adati husnu zannika billadi khalaqa alhayata wa qassama alarzaqa sirrin jin dadin rayuwar duniya sirrin samun hankali samun kwanciyar hankali a duniya shine kyautata zato ga wanda ya halicci rayuwa kuma ya raba arziki shine wa shine Allah sirrin ka samu kwanciyar hankali a duniya shine ka kasance mai kyautata zato ga Allah maɗaukakin sarki shi samun zan Allah ya ce la ya mutanna ahadukum illa wa yuhsinu zannu bi rabbi kada ɗayan ku yi saki ya mutu face yana mai kyautata zato ga ubangijinsa wannan idan ka zo a gabar mutuwa kenan amma a rayuwarka gaba ɗai ana so ka ƙudurta duk abin da ya same ka na ƙaddara ka ƙudurta akan ka cewa menene alkhairi ne domin manzon Allah ya ce wa sharru laisa ilaika sharri baya hitowa daga gare ka ya Allah duk abin da ya same ka ko da kai a ganin ka sharri ne to ka sa akan ka akan cewa alkhairi ne daga wa daga Allah madaukakin sarki a ƙarƙashin wannan na karanta wani labari wanda na sha gan shi a cikin wa'azuka na karanta wani labari a wata majalla ta laraba da ake cema nasu min alkisos an yi wani sarki a zamanin magabata da yake da wani bafade to shi bafaden duk abin da ya faru sai ce khairan insha Allah alheri ne Allah ya so duk abin da ya samu sai ce khairan insha Allah alheri ne Allah ya so haka ɗabi'a shi take to wata ran ana zamne a fada sai sarki kujera ta gutsire masa dan wata dan warce guda ana sarki ya ji musa yace khairan insha Allah khairan insha Allah sarki khairan insha Allah sarki alheri ne Allah ya so sai sarki yayi hushi in shi mu har dan yatsa na ya cizo kuma kace mutane dan yatsa na ya cire kuma kace mutane alheri ne Allah ya so yace ku liƙe mini shi sai yace mai martaba khairan insha Allah liƙe wanda za a mini alkhairi ce in Allah ya so yace tai mahaukaci ku tai da shi aka sai aka liƙe ba fare yanzu an yi kwana biyu dama sarki ya saba duk sati yana hota shan iska yana hota ran gadi a daji kuma in aka je a wani wuri sai ce kowa ya tafi ya shiga sha'anin shi a bar shi kadai zai yawo a cikin daji ya komo to a yayin da suka saba tare da fadan nan ake tahiya kullum ko da kowa ya watsa shi bafada na yana tare da shi to yanzu a wannan lokacin bafada na gidan kaso sai sarki ya je shan iska shan iska ya sha saye nisa a cikin daji ya zo daidai gabar kogi sai aka yi daidai ga wasu mutane da su duk shekara suna zakuwa a wannan kogin suna da wani aljani wanda suke sadaukar mamutun suna ganin wannan sarkin busan da sarki bane kawai suka kamo shi suka ce to ai wannan shi za mu sadaukar ma kogi shi za mu yanka ma wannan wannan aljanin namu to sharaɗin abin da za a yanka ma aljani shine ya kasance ba ya da tawaya ko kaɗan ana dibawa sai aka ga sarki baya da farce guda sai aka ce kai wannan ai marar albarka ne ragagge ne na kasashe ne kusa ke shi ta hiyatai don haka ba mu bukatar shi sai aka saki sarki sarki na tahiya ya ce a hudu mini a hudu mini wannan ba fada wanda na liƙe a hudu mini shi an gane da kyau ko? sai bafadan ya kwashe labari sai sarki ya kwashe labari ba bafade sai bafade ya ce khairar insha Allah dama na ce ma alheri ne Allah ya so ya ce to sai dai ni abin da ban gane ba mamaki lokacin da na ce a sa ka kaso maimakon ka ba da haƙuri sai ka ce alheri ne Allah ya so me yasa ka faɗi wannan sai ce to ai sarki baka sani ba duk wannan balaguro in kai shi tare da ni kake tahiya to da a ce lokacin da muke tare suka kamo mu in kai ba a yanke ka ba to ni dole za a yanke ni tun da ni ban da na kasa ko guda to sai Allah ya sa ka liƙe ni sai Allah ya sa ka liƙe ni a wannan balaguran bantai da kai ba gashi yanzu ina rayuwa kenan menene sai sarki yace a khairan insha Allah alheri ne Allah ya so to wannan shine kenan a takeice dai wa masu girma duk abin da ya same ka kace alheri ne Allah ya so ana gane da kyau ko wannan shine kenan wallahu ta'ala alam Allah ka bamu ikon kyauta zato ga ubangijin mu mala yace babu tamami takbiri babu mai bayani akan cika kabbara abin da yake nuhi wai shin dole ne kabbarorin sallah gaba ɗaya dole sai an yi su ko kuma akwai wanda in kai ba dole bane akwai kuma wanda dole sai kai shine ma'anar wannan babin مالك حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن مطرف قال صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب يتناي صلى باين علي بن أبي طالب نيد, نيد إمران فكان إذا سجد كبر سيكسن تدئني سجد سيكبره wa idza raka'a kabbara kuma in zai ruku'i sai ya kabbara wa idza nahada min ar-raka'atayn kabbara haka in ya dago daga rak'o'i guda biyu yana kabbara falamman sarafna lokacin da muka sallame akhadha imranu bi yadi sai imranu ya rike ya rike hannuna wa qala sai ce laqad salla hadha haqiqa wannan ya muna salla qibala ay misla kwatankwacin auƙala ko kuma ya ce laƙadu bina haƙiƙa wannan ya sallatar muna ƙibala salati muhammadin sallallahu alaihi wasallam irin sallata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam حدثنا أمر بن أثمان حدثنا أبي وبقية عن شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن وأبو سلمة أن أبا هريرة كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها أبو هريرة يا كسنتي أتكن سلة سدوني موسي إني يناين كبرة تفرقوتي تفرلا تكو ودبا تفرلا با يكبر حين يقوم ينا كبرة لوكة ديكي تاشي ثم يكبر حين يركع sannan ya kabbara lokacin da yake ruku'i thumma yaqulu sami Allahu liman hamida sannan yace sami Allahu liman hamida thumma yaqulu rabbana wa lakal hamdu sannan sai yace rabbana wa lakal hamdu qabla an yasjuda kamin yaje zuwa sujada thumma yaqulu sannan sai yace Allahu akbar hina yahwi sajidan lokacin da yake tahiya yin sujada thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu sannan ya yi kabara lokacin da yake ɗago kansa sun mayu kabbiru hina ya shudu sannan ya yi kabara lokacin da yake tahiya sujada sun mayu kabbiru hina ya rufa urasahu sannan ya yi kabara lokacin da yake ɗago kansa sun mayu kabbiru hina ya kuma min aljulusi sannan ya yi kabara lokacin da yake ɗagowa daga zama fitnataini bayan rako'i guda biyu fayaf'alu dhalika fi kulli raka'atin yana aikata haka a kowace raka'a hatta yafruga min as-salati har sai ya kare sallah ثم يقول حين ينصرف sannan sai ya ce lokacin da yake sallamewa ana gane da kyau ko assalamu alaikum wa rahmatullah za a kaddara haka kenan wallazi nafsi biyadihi a thumma yaqulu hina yansarifu sannan sai ya ce lokacin da ya sallame daga sallar wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda rayuwa ta take a hannunsa inni la aqrabukum shabahan bi salati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ni nahi ku kusanci da kamar sallan manzon Allah in kanat hadhihi la salatuhu wannan tabbas ta kasance ita ce sallarsa hatta faraka duniya har sai da manzon Allah ya bar duniya haka yake sallah duk inda yi zai yi kabbara qala abu daud abu daud yace hadal kalamul akhiru wannan maganar ta ƙarshe ya ja'aluhu malikun wa zubaidi wa gairuhuma an zuhri imamu malik da imamu zubaidi da wanda ba su suna ganin magana ce ta imamu zuhri an ali ibn husayn daga ali dan husayn wa wafaqa abdul a'la an ma'marin haka abdul a'la shi kuma yayi yayi ittifaqi da shi shi kuma daga ma'mar shu'aib ibn abi hamza an zuhri shu'aib bin abi hamza daga imamu zuhri a takaice abinda wannan hadisin yake nuhi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sallarsa duk wani motsi idan yayi duk inda ake wani motsi na musamman sai yayi kabbara duk wani aiki da za a yi na sallah sai yayi kabbara bancin wurare guda nawa ku gaya min wuri nawa ne ba a yin Allahu akbar a'a ku gaya min adadin su kai tsaye ku gaya min ina da ina ne wuri nawa ne a cikin sallah ba a kabbara wuri biyu da ina da ina wajen sallama da wajen tasowa daga ruku'i haka ne akwai karin wani wuri haka nan ne ko wuri biyu ne kawai ba Allahu akbar da sami Allahu inda ake inda aka taso daga ruku'i da kuma mi da bayan an kare tahiya idan nan assalamu alaikum zaka cewa bayan shi duka sauran wuraren ana yin kabbara to duka kabbarorin dole ne ko akwai wadda ba sai kaga dama kai ba mu je wannan hadisin sai mu tattake wannan bayanin mala yace haddathana muhammad ibn bashar wa ibn al-musanna qala haddathana abu dawuda haddathana shu'batu an al-hasan ibn imran qala ibn bashar as-sami ash-shami wa qala abu dawud abu abdullah al-asqalani an ibn abd al-rahman بن أبزة عن أبيه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أيفين سياي صلى تارد منزون الله وكان لا لا يتم التكبير سي كسنتي akwai wuraren da baya yin kabbara ana ga shine abin da yake nihi sai ya kasance akwai wasu wurare da baya yin kabbara qala abu daud abu daud yace ma'anahu abin da yake nihi da baya cika kabbara idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i idan ya dago kansa daga ruku'i baya kabbara wa arada an yasjuda lam yukabbir haka idan ma yazo yayi sujada wata rana baya yin kabbara wa idza qama min as-sujudi lam yukabbir haka wata rana in ya taso daga sujada baya yin kabbara sai dai hadisin bai mi ba hadisin bai inganta ba a takaice jumhurul ulama mafi yawan malamai sun tahi akan cewa kabbarori na sallah gaba ɗayansu sunna ne in badda kabbarar harrama kabbara ta farko ita ce farilla kuma ba, ba farilla ba kawai sai an yi ta a tsaye domin idan kuga a cikin fiƙihu mai ake cewa wa takbiratul ihrami wal qiyamu laha kabbarar harrama da tsayuwa tare da ita ita sai an yi ta a tsaye sannan ta cika kabbarar harrama ita kadai ce farilla ita kadai ce wajibi amma sauran sunnoni ne idan ka bar guda baka da komi za ka yi sujada kamanta ba kai kabbara ba babu lahin komi a kanka ana gane da kyau ko in suka kai uku ne malaman malikiya suka ce sai kayi mi sai kayi sujudu as-sahw me za ka yi anan abli ko kabli za ka yi tun da ragewa ne kai wannan shine kenan al-imam ahmad bin hanbal shi kaɗai ne aka samu ya yi shuzozi ko shi an samu ruwayoyi biyu da gare sa wata riwaya an samu ya ce duka kabbarorin farilla ne in ka bar ɗa guda sallah ta lalace ana gane da kyau ko an samu wani ƙauli kuma da ya tsaye akan yadda malamai suka ce to a takaice dai maganar jumhur ita ce magana wadda take mafi inganci kabbarar harrama ita ce take wajibi farilla in ka barta sallah ta lalace wai ita ba a ma gyara fa ita kabarin harama in kabarta babu gyara ana gane da kyau ko misali kana sallamewa sai wane ce maka kai da hokatahi ka isko mutane duke ka isko limami yana cikin ruku'i sai da kai ruku'i ho kai kabara ka san da kabarin harama ba sai kai ta ba yace da Allah yace eh to a wannan lokacin sai ka sake ne sai ka sake sallah idan aka kilga kabarorin sallah gaba ɗayansu sallah mai raka a biyu kabara nawa ke gare ta ta sallah mai raka a biyu kabara nawa ke gare ta a sallah mai raka a biyu kabara nawa ke gare ta sha bakwai kaje ka ɗiba da yawa a yauwa wanka ya samu raka a sha ɗake gare ta duk sallar da ke da raka a biyu to kabbara goma sha ɗake gare ta ana gane da kyau ko? to sallah mai raka a uku ha a sha bakwai ko? na'am haka ne sha bakwai ke gare ta ta aha sai mu je sallah mai raka a hudu 22 kenan nawa nawa ne ake karawa ha? a'a bayan raka a biyu nawa ake karawa shidda ko tunda ta farko sha ɗai mai raka a uku sha nawa sha bakwai mai raka a hudu ashirin da biyu na wannan shine kenan to salloli na farilla gaba ɗayansu kabbara nawa ake yi to yanzu kuma sai a kilga a a kaɗi ba da yawa malam binyamin akwai karawa sosai na'am eh saloli guda biyar yanzu ku tsaya mu kilga ku tsaya mu kilga aha nawa 94 kun yarda da haka haka dai ne haka ne 94 gomiya tara da hudu ana gane da ke ku wannan ita ke hausa shi yasa zabar ma ke ce muku kilgon ku ma ba ku da naku alhali ba ku san nakun bane 20 da hausa mi yake cewa larabci ne 20 da hausa mi yake ce ma 20 gomiya biyu to 30 30 nawa ake cewa talatin nawa ake cewa ai kun gane karatun gomiya uku arba'in wa hamsin wa gomiya biyar to duk wanda ya ce muku baku da kilgo da hausa to kuce karya yake yi to wannan shine kenan na'am barakallahu fikum to mu je gaba malai ce babu kaifa yad'u rukbatayhi qabla yadayhi kun ga kenan sallah in ka duba zikirin da ya yawa a cikin ta shine me shine kabbara dan saboda darajar kabbara a wajen Allah madaukakin sarki Allahu akbar Allah mafi girma siratul mubalaga ce kenan ko akwai ma wani wani abun bauta to waye mafi girma shine Allah mala yace babu kaifa yad'u rukbatayhi qabla yadayhi babu mai bayanin ya mutun zai dora guyowinsa kamin hannayensa abinda mala yake nuni shine har ya tabbata akan cewa mutum in zai je ruku'i guyoyinsa zai fara kai sannan hannuwa ko kuma a'a haddathana al-hasan bin ali wa husayn ibn isa qala haddathana yazid ibn haruna akhbarana sharikun an asim ibn kulayb an abihi an wa'il ibn hujr qala ra'aytu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam naga manzon Allah idza sajada idan zai yi sujada wada a rukubataihi yana kai yana ɗora gwiwowinsa kabla ya daihi kamin ya ɗora hannayensa wa idha nahada haka kuma idan zai ɗagowa rafa a ya daihi yana ɗaga hannayensa kabla rukubataihi kamin gwiwowinsa sai dai wannan hadisin bai mi ba bai inganta ba mu kare shi sai mu nuna abin da ake nuhi حدثنا محمد بن معمر حدثنا حجاج بن منهال حدثنا همام حدثنا محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دق منزن الله فذكر حديث الصلاة سيء أنبتي حديث دا أكي بيان يند منزن الله كي صلى قال كنن يتكيت حديث ني يا كاو إندي كي سو قال يتي أتكي رواير falamma sajada lokacin da manzon Allah ya ta yin sujada waqa'ata rukbatahu ila al-ardi gwiwowinsa sun fara tahiya ƙasa an gane da kyau ko qabla an taqa'a kaffahu kamin tahin hannuwansa su kai ƙasa قال همام همام يتي وحدثنا شقيق قال حدثني عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم يا باني لاباري بمثل هذا makamancin wannan hadisin wa fi hadisi ahadihima amma hadisin ɗaya daga cikinsu akwai ƙarin wa akbaru ilmi kun mafi girman ilimi na annahu fi hadisi muhammad ibn juhada ina tsammanin a hadisin juhada ne wa idha nahada shi ƙarin da yace idan manzon Allah zai dago nahada ala rukbatayhi yana dagowa akan gwiwowinsa wa atamada ala fakhidhihi sai ya dogara akan gwiwowinsa malam binyamin tasodi ba muna nuna muna abin da ake nuhi anan a wannan hadishin aka ce manzon Allah in zai je rukudi in ya dago da ruku daga rukudi zai je sujada yana fara kai gwiwowinsa kamin hannuwa ya ne kenan na yawwa sannan sai ya je to idan kuma zai dago yana yana dagowa akan gwiwowinsa a ka dago daga sujada gaba ɗaya kenan na yawwa aka ce haka yake amma hadisin da ya nuna haka bai mi ba bai inganta ba a wancan darasin baya ma mun ga haka nan to ga hadisin da ya inganta حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد العزيز بن محمد حدثني محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم إذن أينك زي سجدا فلا يبرك كما يبرك البعير كدا يقرهانا كما يندى راقميك يقرهانا وليضع يديه يفار دور هنا ينسى قبل ركبتيه كامن قيووينسى kun ga wannan hadisin sai zo da kishiyar wanne da kishiyar wancan kuma wannan shine wanda ya inganta حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمد أحدكم في صلاته نما لما يسكت إذا أقدر همزة الاستفهام أي أيعمد أحدكم في صلاته شن ɗayanku zai yi da gangan a cikin sallarsa fa yabruku kama yabrukul jamalu sai ya gurhwana kamar yadda raƙumi ke gurhwanawa wannan shi ake tema alistifhamul inkari a ilmul balaga shin ɗayanku zai rika gurhwanawa a cikin sallah kamar yadda raƙumi ke gurhwanawa nan amsa ce ake so ka bada a ba amsa bace ake so ka bada ana nuna maka abin ba a so ai haka ne kenan ba a so a wajen lokacin da ka taso daga ruku'i zaka je sujada ka fara kai gwiwowinka sannan ka kai ne ka kai hannuwa ba a son haka in kai haka kayi makruhi amma sallaka bata lalace ba haka wajen dagowa ana so guyoyinka su fara dagowa sannan me sannan hannunka ya dago malam binyamin ta so duba nuna muna na dazo wanda kai ba daidai bane yanzu imuna daidai tauje sujada yawwa hannuwa sannan guyoyi ta na'am jazakumullahu khairan akwai wani abu da ya kara shi ma zamu ganshi a nan gaba mala yace babun nuhudi fil fardi babi mai bayani akan annuhudu annuhudu fil fardi me ake cewa annuhud daga nahada ne daguwa fil fardi ai fi raka'ati alwitri a cikin raka'a ta witri alfard yana zuwa da ma'anan alwitr kenan babi mai bayani akan dagowa a raka'a ta witiri raka'a ta farko da raka'a ta uku ya ake dagowa ana ganewa da kyau ko ai raka'a ta farko ba a zaman tahiya ko to ya zaka dagawa zuwa ta biyu raka'a ta uku ba a zaman tahiya ko to ya ake dagawa zuwa ta hudu مالك حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم إنا نهي إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي قلابة قال جاءنا أبو سليمان مالك بن الحويرث إلى مسجدنا أبو سليمان مالك بن الحويرث يازو أما سلاتمو فقال سيتي والله إني لأصلي بكم يتي نارنس إذا الله وترى إن نزو إنا يمك سلا وما أريد الصلاة alhali ba wai asalin sallar bace nake nuhi walakin ni sai dai ni uridu an uriyakum ina so ni in yi sallar dan in nuna muku kaifa ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yusalli ya manzon Allah ya kasance yana yin sallah wannan hanyar me ake cewa shi ake ce ma me yake da suna at-ta'limu bil fi'l at-tarbiyatu bil fi'l tarbiya da aiki tana tasiri sosai a wajen ƴaƴa an huto daga masallacin juma'a ka zo a bakin kowa sai ka hudda dala ashirin ka ba almajiri kana jaye da ɗanka a zuciyarka kana so ne ka koya ma ɗanka ne sadaka zan yin haka nan wata rana tun kamin a zo masallaci sai ka ba shi arba'in ka ce ga wannan ka riƙe sai ka gwada shi baka ce bai yi sadaka an hito daga masallaci sai ka hudda ashirin ka sa ma almajiri sai ka ga shi ma ya ɗanka zai yi in yayi to masha Allah darasi yayi sai ka ƙara ƙarfafa shi in bai ba sai ka ce baka ga nayi sadaka ba kai ma baka yi shi ma sai yayi shi yasa suke cewa at-ta'limu bil fi'li awqa'u fi an-nafs min at-ta'lim bil qawl koyarwa da aiki yahi tabbatuwa akan koyarwa da me da baki da magana na'am kenan haka yake sai ya zo masallaci ya yi sallah dan saboda su ga yanda yake yi ya koya musu sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam qala yace qultu li abi qilaba sai nace ma abi qilaba kaifa salla to da yazo yayi muku sallar qala yace mithla salati shaykhina hada irin sallar wannan malamin namu ya'ani amru bin salama yana nuhin amru bin salama imamahum wanda a lokacin shine limamin su wa dhakara annahu kana idha rafa'a a cikin abin da ya ambata na siffar sallar sahabin yace ya kasance idan rafa a ra'asahu min sajdatil akhira idan ya ɗago kansa daga sujada ta ƙarshe fi raka'atil ula a raka'a ta harko a'ada yana zamnawa sun makama sannan sai ya tashi tsaye zuwa raka'a ta nawa zuwa raka'a ta bikinin sai jilsatul istiraha bari mu yi wannan sai mu nuna yayi ke nuhi حدثنا زياد بن أيوب حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة قال جاءنا أبو سليمان مالك بن الحويرث إلى مسجدنا أبو سليمان مالك بن الحويرث يزومنا أمسلاتهم فقال سيتي والله إني لأصلي بكم والله إني لأصلي نارن سيد الله وترين إنا زوا غبنكو إني صلى وما أريد الصلاة الحالي با أصل صلى نكي نهي با ولكني أريد أن أريكم sai dai ina so ne in nuna muku kai fara'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yusalli ya naga manzon Allah yana salla qala yace fa qa'ada fi rak'ati al-ula sai ya zamna a raka'a ta farko hina rafa ra'sahu min as-sajdati al-akhira lokacin da ya dago kansa daga raka'a ta ƙarshe malam binyamin zo ka nuna muna ko mu sake wani yana da kyau a raba ladar ko? na ta ya ce yana yin sallah don ya nuna musu ya manzon Allah yake daga cikin abin da ya nuna musu shine in manzon Allah ya ɗago daga raka'a ta farko eh ya ɗago daga sujada ta ƙarshe a cikin raka'a ta farko kamin ya je raka'a ta biyu yana ɗan zamnawa to nuna mana zaman nan da yake na jazakumullahu khairan kun gani ko ya dan zamna kadan sannan sai ya mi sai ya miƙe sai wannan dan zaman shi ake ce ma jilsatul istiraha zama na hutu a wannan hadisin ya zo khasun liraka'atil ula ya shahi raka'a ta farko ne ita kadai to bari mu gani wani hadisi na gaba shin har sauran rako'in wanda ba ita ba suna shiga a ciki حدثنا مسدد حدثنا هشيم عن خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم daga Malik bin al-Huwairis lalle shi ya ga manzon Allah idza kana fi witrin min salatihi idan ya kasance a raka'a ta mara ta sallarsa me raka'a ta mara raka'a ta nawa ta farko da ta nawa da ta uku ana gane da kyau ko lam yanhad baya miƙewa kai tsaye hatta ya sauya ka'idan har sai ya daidaitu a zamni kun ga wannan hadisin shi shi kuma ya zama tu'amun ko ya ga mai raka'a ta farko da raka'a ta nawa ta uku dai ko da raka'a ta uku to kenan wannan hadisan su suka tabbatar da cewa jilisatul istiraha metete sunna ce shi wannan ittifakan ana gane da kyau ko ga malaman da suka tabbatar da ita sunna ce babu malamin da ya ce wajibi ce jilisatul istiraha malamai sun yi saɓani game da shara'ancinta wanda suka ce wanda suka yarda da shara'ancinta sun ce sunna ne to akwai wanda suke ganin manzon Allah ya yi ta ne lokacin da ya tsuha sai suka ce ai tsuha ne ya sa manzon Allah ya yi haka ana gane da kyau ko daga cikinsu akwai al-Imam Ibn Uthaymeen yana ganin jisatul istiraha ba sunna bace shi ta zaga ahlus sunna ma akwai wanda ba su yin ne ba su yin jisatul istiraha akwai ma wanda su suna ganin ma ba ma sunna bace ma'ana su su ma tabbatar da hadisin na cewa ana yin ta ba mazhaba ta malikiya a shekara talatin da suka wuce ka taba ganin masallacin da ake yin sutur istiraha ana gane da kyau ko a'a dan su hadisin bai isko musu ba ana gane da kyau ko busu ga hadisin ba shi yasa su busu ma san da ita ba to anan gaba su ne suka ce sunna ce amma ba za a yi ta ba a kowanne lokaci kuma ni wannan ita ce ta yi fatawar ta fi kwanta mini akan cewa ba mutum zai rikonta bane al'ada ko da yaushe domin in kuka lura mafi yawancin hadisan da aka zano siffar manzon Allah siffar sallan manzon Allah ba amma ambaci mi ba yasatu bi istiraha shi yasa aka samu diya daga cikin malamai su ma san da ita ba hadisan da suka ambato jilsatul istiraha kadan ne shi yasa malamai suka ce kenan wannan ya nuna ba ko da yaushe manzon Allah yake yi yake yin ta ba wataran yana yi wataran me wataran baya yi to kuma yin ta ga limami yana da kyau ya lura da cikin mutanen da yake in kai ke jan sallah yana lura idan mutanen da kasan ba su san irin wannan ba to kada kai shehi alkhairi in ba haka ba kana jin an ce ma subhanallah kuma irin wannan ya taba abu kowa da ni a wannan masallacin a lokacin mun yi baki a masallaci ina ba da sallah wa'azi ma ne ko kuma ta baya ko na tsaya jisatul istiraha sai wani ya ce subhanallah tukun gani rishin sabo akwai kuma wanda suke jima a cikin da istiraha wannan na gan shi a masallacin mai yake da suna salafiya na zaria ni da kai nama da ina yin tawataran sai da na abin ga sai na dan rude don su jima suke a cikin mi a cikin da istiraha din yanda ka san kana kusan rabin zaman tahiyya haka suke ni dai a kiyasin da na yi to kuma ni a ra'ayi na gaskiya wannan akwai mubalaga a ciki wanda bai saba sallah masallacin su ba sai sai ya azama raka'a ta biyu ce ake ba ta farko ba ana gane da kyau ko to amma su ba sallahi tunda sun karantar da ƴan masallacin su da yin haka amma da ni ma da nazo bayan mun kare wa'azi sai aka bani in bada sallar isha'i yanda suke ni ma haka nayi ana gane da kyau ko dan saboda kai in rudar da su wannan shine kenan kenan haka aka ce idan ka zo a gari ka isko kowa da bindi kai ma ka ne kai ma ka dora naka wani malami daga cikin malaman malamanmu ana ce mishi Walid bin Rashid As-Sa'idan malamin fiqh yana ɗaya daga cikin wanda ake jin su a wajen usul fiqh a wannan zamani malami na ne an bu'ud ba mu haɗu ba amma ina fata Allah ya kadar haɗuwar mu don har yanzu yana raye a Saudiya yake a Riyadh bil akhas a cikin wata muhadara ta sai ki ba da labarin wani malaminsu da suka je a wa'azi a wajen indiya to su wajen indiya kun san mazhaba ta hanafiya ta yawa a mazhaba ta hanafiya kuma akwai wanda suke ganin ba a cewa amin a cikin sallah ana gane da kyau ko su a ganin su in ma kace amin to sallah kama ba ta yi ba yanzu ana cikin sallah malamin an sashe ba da limanci yana cewa wala dallin to kusa akwai wanda suke ganin limam shi ma zai ce ni wal amin kuma wannan shine asali shine sunna limami yace amin shiru masallaci kake ji ana gane da kyau ko to a wannan lokacin sallah ba a kare ta ba duk suka kabe suka koma gehe guda suka suka bar sallar su suka bar shi kadai kare sallar shi da abokan shi wanda suka zo da'awa tare kuma ba su zamna suka saro a shi ba suka ce domin ga wani ɗan ƙunar bakin wake ya zo wannan yana bayani ne akan mahimmancin idan kana mai da'awa yana da kyau ka fara da abin da mutane suka sani sannu-sannu sai ka koya musu abin nan wanda ba su mi ba ba su sani ba amma kai tsaye kwatsam in ka zo musu da abin da ba su sani ba tare da ka musu bayani ba to ba za su karɓa ba yace wannan mutanen suka suka koma gihi suka yi sallar su kuma wa'azin da ba su tsaya sawayi na wannan malamin ba wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam mala yace babul iqa'i baina sajadataini bayi bayani akan zama a tsakanin sujada guda biyu حدثنا يحيى بن معين حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا يقول ياجي طاووس ينتوى قلنا لابن أباس منشما ابن أباس في الإقعاء على القدمين في السجود جمد زما أكن دقادقي أتكن سلا فقال سيتي هي السنة أي ونشيني شيني سنة qala yace kulna sai muka ce inna lanarahu jafa'an birrajuli mu muna ganin kamar idan mutun yayi wannan kamar ya tsananta ma kawahuwansa ana gane da kyau ko shi ajjafa aljafa shine ashiddatu fil mu'amala idan mutun yayi haka kamar ya tsananta ma kawahunsa domin irin wannan zaman mutum bai iya jima sosai yana yin sa فقال ابن عباس سي ابن عباس هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم wannan shine sunnar annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda ake nufi shine waye gane iqa iqa nau'i na zamani mai mai halshen damo akwai al-iqa'u al-ma'mur akwai al-iqa'u al-manhi zama na iqa'i wanda aka hana da zama na iqa'i wanda ake so a yi abin da ake ce ma zama na iqa'i shine zaman da za a dogara akan kawahu wa zai nuna muna shi ganin babu wanda yi shi domin zama ne wanda ba a jima ana yi na yawwa to kun ga irin wannan shi ake ce ma al-iqa'u al-ma'mur iqa'i wanda aka halatta a yi to akwai wanda aka hana ya yake shi a'a a yawa to shi kawahun zaka gwale su sai duwawunka su zamna ƙasa yawa to kun gane ko in gaya kama tunanin sake in gani a'a kawahun haka za su yi yawa ana gane to wannan shine iqa'ul manhi shine irin wanda aka hana ana gane da kyau ko akwai ma wanda kawahun ma lankwashe su suke yi wannan shine kenan zama ne mai wahala to shi an hana shi ma a cikin sallah domin yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra zama ne mai wahala kuma an hana shi kina kun ga wannan ai nurun ala nur ko an hana kuma dama wahala ke gare shi to shi ba a yin shi a me yake da suna a cikin sallah amma wancan da aka nuna ya halatta ka yi shi tsakanin su yada guda biyu amma a zaman tahiya bai mi ba bai halatta ka yi shi ba sai wanda aka saba na alan kwashe kafa guda a tara guda wallahu ta'ala a'lam babu ma yaqulu idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i babu mai bayani akan abun da mutum zai ce idan ya dago kansa daga ruku'i haddathana muhammad ibn isa haddathana abdullah ibn numair wa abu muawiyah wa waqi'un wa muhammad ibn ubayd kulluhum anil a'mash dukkaninsu daga imamul a'mash عن أبيد بن الحسن سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول ناجي عبد الله بن أبي أوفى يناتيوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع منذ الله يا كسنتي إذن يدغ كان صدق ركوع يقول يناتيوا سمع الله لمن حمده الله ياجي وند يغودي مسا اللهم ربنا لك الحمد يا أبنجي godiya a gare ka mil as-samawati wa mil al-ard wannan godiyar ta kasance yawan cikan yawan cikon sama da yawan cikon ƙasa wa mil amashi ita min shay'in ba'd da cikon abin da kaso bayan haka wannan dai kaman kai makura ne akan me akan godiya ga wa godiya ga Allah قال أبو داود أبو داود قال سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج عن أبيد أبي الحسن بهذا الحديث ليس فيه بعد الركوع شيء رواية سبيتي بعد الركوع من ظن الله كين سبا قال سفيان لقينا الشيخ أبيدا أبا الحسن بعد باين ونم فلم يقل فيه بعد الركوع شيء ما بيتي باين ميكي رسونا باين الركوع a nan kamar su bu su ambaci inda ake yin addu'ar ba ne amma dai sun ce manzo Allah ya kasance a cikin sallar yana cewa sami Allahu liman hamida Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi'ta min shay'in ba'du kina wannan addu'ar haka ake yin ta akwai ƙari a hadisi na gaba qala abu daud wa rawahu shu'batu an abi ismata an al-a'mash an ubayd qala ba'da ar-ruku'i shi a riwayar sai ce manzon Allah yana yin wannan addu'ar bayan dagowa daga ruku'i حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني حدثنا الوليد وحدثنا محمود بن خالد حدثنا أبو مسهر حاء وحدثنا ابن السرح حدثنا بشر بن بكر حاء وحدثنا محمد بن مصعب حدثنا عبد الله بن يوسف كلهم دكنينسو عن سعيد بن عبد العزيز دقى سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة بن يحيى عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم للي من ظن الله كان يقول يا كسنتينا تيوا حين يقول سمع الله لمن حمده لوكة ديك تيوا سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماء يا الله أبنجي godiya a gare ka adadin cikon sama قال مؤمل مؤمل يتي ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد تقول أبن مكسام نكالي أتكون رواية شيني أهل الثناء والمجد وان دي تنتنتي يبو دي جرم ماوا أحق ما قال العبد الحمد لله إتتي ما في تنتنتر أبن دباوا يتي وكلنا لك عبد كما دكنمو أغريك بايوني la mani alima a ataita ba wanda ya isa ya hana abun da ka bayar ana gane da kyau ko zada mahmudun mahmud ya kara wala mu'tiya lima mana'ta kuma babu wanda ya isa ya bayar da abun da kame abun da ka hana sun mattafaku sannan suka yi ittifaki wala yanfa'u zal jaddi min kal jaddi kuma darajar mai daraja ba ta amfani a wajenka me yake amfani me yake amfani a wajen Allah a aiki na gari ko aikin kashi zai tseratar da kai dan kana dan shehi kaza ko dan wane kaza ko dan ma annabi wannan dangantakar ba ita za ta tseratar da kai ba domin ga dan annabi Nuhu in kai ma'aifin wani shehi ne to ga ma'aifin annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam shi yasa Allah yace almalu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihati khairun inda rabbika ‘ya'ya da dukiya ƙawar duniya ce amma aiki na gari da za ka yi shi ne mafi alkhairi a wajen ubangijinka kina aikinka shi ne tsirata da kai a wajen Allah laisal fata mai yake da suna man ya kulu ka na abi wannan shi ne kenan walakin nalfata man ya kulu ha ana da mutum shi ne wanda zai ce ni ga aikin da nake bayan wanda shi ne zai zo yana alfahari aini babana na kaza ba to kai me kake yi قال بشر بشر انت ربنا لك الحمد لم يقل محمود اللهم شي محمود بيكاو اللهم با ياتي دي ربنا قال ياتي ربنا ولك الحمد كينان دي يندا كتي ان اللهم ربنا ولك الحمد كتي ان ربنا لك الحمد كوكما ان اللهم ربنا ولك الحمد دي يندا كياي حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي عن ابي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده إذا لمن يتي سمع الله لمن حمده فقولوا توكتي اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة domin duk wanda faɗinsa na Allahumma rabbana wa lakal hamdu yayi daidai da fadin mala'iku ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi to za a gafarta masa abun da yayi daidai na zunubansa wannan hadisin abun da yake nufi shine idan liman yace sami'a Allahu liman hamida to ku abun da yake akan kuma mu ku ce me rabbana akwai malaman da suke ganin kuma za ku ce sami'a Allahu liman hamida amma wannan magana ce marjuhiya liman shi dai zai ce sami Allahu liman hamida kuma ya ce mi rabbana wa lakal hamdu da wanda yake sallah shi kadai amma in bayan liman kake kai aikin ka kace rabbana wa lakal hamdu to manzo Allah yace idan liman yace sami Allahu liman hamida su ma mala'iku suna cewa me sami Allahu liman hamida to duk wanda ya daidai da faɗin mala'iku to za a gafarta masa zunubansa kamar amin manzo Allah yace idza ammana al-imam fa aminu idan liman yace wala dallin to ku ce mi amin sai ce fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-mala'ika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi domin in liman yace wala dallin suma mala'iku suna cewa amin to duk wanda ya daidai da amin kin mala'iku za a mi za a gafarta masa zunubansa abin da ke sa kai daidai da mala'iku shine liman na idawa kai ma sai ka mi sai ka dauka ana gane da kyau ko na e to wannan miki duk yanda mutum yayi yayi domin akwai riwaya ta zo idza ammana al-imamu idan liman yace amin to kuma ku ce amin wasu malamai suka fassara shi da cewa ai kenan sai liman ya ce amin kuma za ku me za ku ce amin wasu malamai suka ce a abinda ake nufi ai idza wasala al-imam ila mawdi'i qawli amin idan liman ya kai inda ake cewa amin ina ne ko ake cewa amin wala dalin to ku kuma sai ku ce mi to duk yanda kai yayi in ka riga liman in sai ka wannan kuma ya danganta da limamin ku ko in ka san liman in kuna cewa amin dan akwai liman da ba su cewa amin to sai ka jira yayi in kana so in kuma ka tayi tare da shi duka babu lahi wallahu ta'ala a'lam al'amru wasi'un yanda dai nace haka ne yake bi haka ne yake bi shi dama ai baka cewa amin sai liman ya kare dalilin ana gane da kyau ko wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam ana sakaci da amin kinnan a lokacin sahabbai ibnu abbas yace muna sanin wata ran an ta da sallah ne da girgizawan masallaci wajen cewa amin kin sahabbai wata ran kana sallah sai ka dagargaje ka ce amin sai ka ji kaman kai kai ne ke cewa amin abin kuma akwai nishadi ka ji an ce amin a tare manzo Allah ya ce ma hasabtukumul yahudu ala shay'in min al-amin wa taslim ba'da salam manzo Allah ce ba abun da yahudawa ke hasada gare ku kamar abubuwa guda biyu sallama da kuke yi da kuma cewa amin a cikin sallah manzo Allah ya ce in suka ji wannan dan gaban su yana faduwa na'am مالك حدثنا بشر بن عمار حدثنا أسبات عن مطرف عن آمر قال لا يقول القوم خلف الإمام سمع الله لمن حمده mutanen da suke bayan liman su ba za su ce ba sami Allahu liman hamida walakin ya na sai dai su za su ce rabbana lakal hamdu ubangijinmu godiya a gare ka kina kun ga wannan shine babban dalili akan cewa na baya ba su ya sami Allahu liman hamida amma muka ce akwai malaman da suna ganin ko wanda yake bayan liman shi ma sai ya ce sami Allahu liman hamida amma magana mafi inganci shine wannan a cikin zikirran da ake a cikin sallah akwai wani maudu'i da nake tunani Allah ya kaddara wata ran zamu yi shi as-salatu wa alaqatuha bit-tauhidi sallah da alakata da tauhidi yana daga cikin abubuwan da nake tunani komi sai na yi kokari na hudu tauhidin da ke a ciki akwai ni maudu'i da in wani ya aure cinku ya gayyace mu mai yiwa mu yi shi azzawaju wa alaqatuhu bit tauhidi aure da alakar sa da me nan ne za ku ji zama ma gwabro to saba ma tauhidi ne zama ba aure to saba ma tauhidi ne ana gane da kyau ko wannan shine za in ba mu yi wannan muhadarar ba a wannan garin mai yiwa mu yi ta a wani gari Allah ya so in gayyata ta kama ana gane da kyau ko to yana daga cikin zikiri mai muhimmanci a cikin sallah shine alhamdu ana gane da kyau ko sami Allahu liman hamida godiya ta zo rabbana walakal hamdu hamdan kathir godiya ma mai mi mai yawa wannan yana nuna muhimmancin godiya a wajen wa a wajen Allah madaukakin sarki bayan Allahu akbar abin da ya yawa a cikin sallah shine alhamdu ana gane da kyau ko wannan shine kenan shine wani mai hikima yake waƙe yake cewa wa dammal ila husman nabiyyi ila ismihi idza qala fil khams al muadhdhin ashhadu ana gane da kyau ko sai yace wa wa shakka lahu min ismihi li yujillahu fadul arshi mahmudun wa hadha muhammadu Allah mahmud ne shi kuma annabi muhammad ne ma'ana sai Allah ya cirar ma annabi Muhammad sunansa daga cikin sunan shi domin ana ce ma annabi Muhammad shi kuma daga cikin sunayen Allah Mahmud ana gane da kyau ko malamai suke cewa ana ce ma manzon Allah Ahmad ne dan saboda yawan hamdikinsa yawan godiyarsa yana daga cikin kuma alama ta tauhidin mutum ya kasance mai yawan alhamdu da kaga mutum komai sai ya ce alhamdulillah khairan insha Allah ai kun ga alkhairin khairan insha Allah ko wanda ku ji wannan karatun ba ku saurari farkon karatu domin duk wanda taken karatu yake barin shi to alkhairi da yawa na barin shi duk wanda a ɗabi'ar sai na yawan faɗin alhamdulillah to Allah zai sama rayuwar shi albarka shi yasa manzo Allah yace in alheri ne ka ce mi alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat in sharri ne ma sai ka ce alhamdulillah ala kulli hali kowanne irin hali babi na ƙarshe ma yace babu du'a'u bayna sajadataini babi mai bayani akan addu'a a cikin sujada guda biyu حدثنا محمد بن مسعود حدثنا زيد بن الحباب حدثنا كامل أبو العلاء حدثني حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم للي منظر الله كان يقول بين السجدتين يا كسنتينا تيوا أسكان سجدا قدابيو اللهم اغفر لي يا الله كغافر تامني وارحمني كما كجكينا wa'afini kuma ka bani lahiya wahdini kuma ka shiryar da ni warzuquni kuma ka arzitar da ni wannan ita ce addu'a da ake a tsakanin me a tsakanin sujada guda biyu mu ƙara wannan tun da ba hadisi guda ne a cikin sa babu raf'in nisa'i idza kunna ma'ar rijali ru'usahunna min as-sajda babu mai bayani akan dagawar mata ga kawunan su idan sun kasance suna sallah tare da maza a wajen sujada ma'ana ana sallah tare da mata mata a baya suke ko da yaushe ko to ya ake so su dago kansu a wajen sujada haddathana muhammad ibn al-mutawakkili al-asqalani haddathana abdur razzaq anba'ana ma'marun an abdullah bin muslim akhi az-zuhri an maula an maulan li asma abnati abi bakr an asma binti abi bakr qalat سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي منظن الله yana cewa man kana min kunna yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ta kasance ta yi imani da Allah daga cikin ku da ranar tashin alkiyama fala tarfa'a ra'saha to kada ta dago kanta hatta yarfa'a ar-rijalu ru'usahunna har sai maza sun dago kansu sai yace karahata an yaraina min auratir rijali an yi haka ne don saboda kyamar su ga al'aurorin mata fassarar wannan hadisin shine su ga al'aurorin maza fassarar wannan hadisin shine lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaya sun yi karanci ana gane da kyau ko inda ma ya zo a abu huraira ya ce na rubuta hadisin anan zan gaye shi a mai da suna a fassara abu huraira ya ce na gani a lokacin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam daga cikin ashabu suffa waɗanda su masallaci suke ko da yaushe ba su da kowa in ba masallaci ba ya ce na ga kusan mutum hamsin daga cikinsu waɗanda ba su da kwamfile me ake ni da kwamfile ba su da riga da wando ko kuma ba su da zane da bance guda hamsin kin nan in ma wanda shi lage ne kawai ke gare sa ko kuma wanda shi zane ne kawai ke gare sa ko kuma wanda riga ce kawai ke gare sa baya da me baya da wando ko wanda wando ne kawai ke gare sa baya da me baya da riga kokarin su dai su rihe mi kibiya zuwa mi zuwa kasan gwiwa don su samu damar yin sallah dan mi dan saboda tsananin talauci to wannan yasa akwai wanda in suna sallah in suna cikin sujada daga nesa kana iya kaltsin kayi ne al'aura su don saboda karancin ne kayan da suke sayi to sai manzon Allah ya kwadaitar da mata kada su dago kansu sai sun tabbatar da maza gaba ɗaya sun mi sun dago da kansu don kada tana dagowa ta riga wani ta tsinkaye al'aurarsa wannan hadisi yana daga cikin babban darasi da na lura a ciki shine bayan annabawa Allah ya hiso wa Allah ya hiso sahabbai amma ka ji yadda Allah maɗaukakin sarki ya bar su suka rayu tare da cewa Allah yana da dama a wannan lokacin ya zubo musu da kaya tufafi na zinariya amma haka suka rayu lokacin da ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu da ake ce ma Mus'ab bin Umair lokacin da ya rasu a wajen yakin Uhud da aka zo za a sa sa a kabari likafanin da ma za a rihe cikinsa ba yada idan aka sha a rihe kai sai kawahu su bayyana idan aka ja a rihi kawahu sai mai ya bayyana sai kan shi ya bayyana sai manzon Allah ya hoshe da kuka ya ce Allahu akbar mus'ab ya ce kayi zamanin da a makka babu wanda ya kai ka tsadaddin kaya amma ga ka a yau likafanin da ma za a rihi ka da shi yana ne yana maka wahala ma'ana kayan da ma za ka sawa ka rihi al'auraka suna maka ne suna maka wahala dalilin shine wannan aya ta sabka minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wannan abin da zai karantar da mu shine fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udatin ma saqal kafiru minha shurbata ma da a ce duniya tana da daraja a wajen Allah daidai da hukin saburo to da kahuri bai samu ko da kwadawa guda ta ruwa ba kishiyar haka shine ashe rishin darajar duniya ce a wajen Allah Allah ya bar mushrikai da kahurai suna mi suna jin daɗi suna abun da suke so a mi a nan duniya shi yasa Allah yake la yughurrannaka taqallubul ladina kafaru fil biladi mata'un qalilun kada ya rudar da kai jin daɗin kahurai a duniya da ɗaukaka su kada su rudar da kai su Amurka su ina ne kada su rudar da kai wata ‘yan rayuwa ce ƙanƙana abin da yake a wajen Allah na lahira shine mafi alkhairi don haka a duk lokacin da ka samu kanka a cikin kunci ka tuna wannan ɗan lokaci ne ƙanƙani ka yi ƙoƙarin tanadar abin da zai amfani ka a lahira Allah ka ba mu ikon yin haka in wa masu girma akwai sanarwoyi guda biyu sanarwa ta farko akwai Sheikh Suleiman hafizahullahu ta'ala ya samu ƙarin alkhairi na ƙarin aure ana gane da kyau ko? Allah ya ba mu damshin shi su kuma tuzurai Allah ya ba su damshin mu Allah ya ba su damshin masu mata guda damshin su Hassan da Husaini dan su ne sababbin aure ko? in muka ce damshin mu ai mun kai su matsayi mai girma tuzurai Allah ya ba su damshin Hassan da Husaini mu kuma Allah ya ba mu damshin su malam da suke ƙarin aure na uku ana gane da kyau ko wannan shine kenan dalilin wannan yana gayyatar ku ko muna gayyatar ku a damu aure a gobe da sahi nan za a taruwa masallaci karfe 8 a je wajen damu auren nan ne kusa babu nisa insha Allah kenan kowa an gayyace sai Allah ya so bayan wannan kuma sakamakon wannan auren za a yi wa'azi tunda akwai baki na malamai da suka zo dan saboda mu amfana da su mun shirya wa'azi bayan sallan magriba wa'azin shi bayan sallan magriba za a fara a nan waje a nan masallaci kenan a waje za a yi wa'azin muna da manyan malamai da za su gabatar da wannan wa'azin kamar yadda za ku gani a sanarwa bayan shi kuma akwai walima da zai yi a can wajen bedir idan ka zo daidai bedir hanya wadda take tsakanin albakir da bedir akwai wata flak tana nan da aka sa baitul islam in ka bi tudurwa sai wurin wurin walima kin kenan sanarwa ta gaba kuma kamar yadda muka gani a jiya akwai daura da zamu yi ta biyu wadda za ta gudana a sati mai zuwa samidi furoshen kenan samidi dimanshi kamar yadda aka yi waccan haka za a yi wannan ita ma a tsare da shahara da littafai da abinci a masallacin tukur list za mu bada ta ga binyamin bayan sallah masu bukata sai su rubuta sunayensu don saboda a sajjala su domin wurin kayyadadde ne wannan shine kenan سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله نعم بعد جني كما شما أكوي لست واكي ربط سوناي يوا shi kuma akwai jini da muka shirya badawa ran talata mardi an gane ko kinan ga mai rubuta sunaye nan mardi da sahi insha Allah banda gobe kenan jibi na'am shi ma nan ne za a haduwa nan ma ne za a bada jinin ko don haka ne